اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشرك اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر سي أنبتاً wato abubuwan hawa na annabi sallallahu alaihi wasallam je mun yi magana da kayan yakinsa fi zikir khailihi cikin ambatan dawakan annabi sallallahu alaihi wasallama 20 annabi yana da dawakai 20 sune abin hawa a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam kuma sune abin yaki doki yana da nagarta a wajen yaki yana da abu saboda haka idan ana raba raban sojoji shi sojan kaso ɗaya ake bashi dokinsa kuma kaso biyu mana duk mai doki yana da kaso uku haka albashinsa kaso ɗaya albashin dokinsa kasonsa biyu saboda ciyar da doki da abu yana da iban kuɗi da yawa don haka dokin su yi soja kaso ɗaya dokinsa kuma kaso biyu haka ake ba mai doki duk gaba wanda bai da doki kuma kaso ɗaya duk gaba ki da to doki albarka ce manzo Allah ya addu'a Allah ya bar albarka a kan doki har tashin kiyama akwai doki na farilla doki na yaki lokacin yaki ne akwai doki na mustahabi doki na kayan ado ne irin wannan na sarakuna ko kai kanka ma kana da iko ka yi shi kawai ka dinga hawa kuma exercise ne sosai duk gaba ki wanda ba a so dai wanda za ka yi wa mutane alfahari da shi duba na da amma da kashinsa da fitsarinsa da gashinsa da kome duk lada ne Allah zai dinga rubuta ma a tashin kiyama da haka wani suke turke shi ma ko ba za su hau ba da yawa sun turke da wakai ko ba za su hau ba suna kullum kuma doki yana da wata addu'a da safe da yake yi karɓaɓɓiya yana da addu'a da yamma da yake yi karɓaɓɓiya duk me shi yake wa Allah ka taimake shi Allah ka bi masa ko baka da mai ma addu'an kana doki kana da mai ma kuma addu'a sa karɓaɓɓiya doki doki yana da abubuwa dirga baki da to da haka dan an ce manzo Allah yana da dawakai 20 bai cika ba sallallahu alaihi wasallam wannan al'ada ce ta Laraba akwai wanda ake mai tashe da dawakai din ma Zaidul Khayli Zaidul Khayli dan Muhalhil saboda dawakansa to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dawakai 20 na farko a sakabu sunansa sakabu saboda gudunsa da shi ake tsere annabi yakan sa cikin dawakan tsere kuma irin wannan tsere na dawakai sunna ne na annabi yakan sa ba caca ba kai kawo dubu goma nin kawo dubu goma kai kawo dubu goma mu haɗa ya zama dubu ɗari wanda ya na ɗaya ɗauke wannan caca amma kai mai kuɗi ga dubu ɗari na sa duk wanda ya na ɗaya ɗauka wannan yana da kyau wannan ba ta bace wannan kamar kyauta kai ko hadiya ko sadaka kai ba laifi mai kuɗi ya sa ko miliyan nawa ya sa wani competition ko gasar qur'ani ko gasar hadisi ko gasar hadda waye ko gasar diwani ko ya ce duk wanda yana ɗaya ɗauke wannan ba sunansa inda ta take kai kawo dubu kaza kai kawo dubu kaza a hada kowa zai so shi ya ɗauke duk wanda ya ɗauke kowa zai dinga ganin ka ɗauke da ɗan wani abu nawa a ciki to wannan shine shine chata dinga to annabi yakan sa abu kuɗi sallallahu alaihi wasallam ayi tseren dawakai akwai tsere mafi tsaho akwai tsere mafi gajarta annabi yakan sa akwai duk tarihin yana nan akwai zuwa dutse kaza wanda ya riga dawowa sallallahu alaihi wasallam da annabi to wani za a tsira annabi yakan sa wannan dokin na sakam shi yakan ci tsere duk gaba gida akwai murtajizu saboda daɗin haniniyarsa aka samu murtajizu akwai murtajizu akwai zarbu saboda ƙarfin jikinsa ƙarfin jikinsa ana ce man zarbu akwai lahifu saboda ƙibarsa ƙaton doki ne annabi ya samu lahifu mun ga wani dokin wani ma daki ana ce heji ƙaton doki ne ya doki kan girma har ya tsage saboda mu malikanci ba sa cin doki amma shafi'a suna ci halal ne doki halak ne illa mazhaba wata mazhaba ba ta ci wata mazhaba tana ci mu mazhaba mu ta malikiya ba ta ci mazhaba shafi'anci kuma tana ci ya ga sarakuna su ta kiba su ta kiba shi har ya tsage saboda mazhaba a je a yar daga baki da to akwai to wannan lahifu saboda kibarsa saboda kibarsa akwai allizazu allizazu saboda kyakkyawa halittarsa halittarsa ta cika akwai alwardu shi baki ne alwardu akwai asabahatu saboda in yana gudu haka yake miƙa kafafuwansa gaba kamar yana linkaya a kogi annabi ya sa masabhatu kamar mai linkaya linkaya akwai alfaharu teku kumetan jani jani shi ma kila saboda gudunsa akwai asijilu akwai zullun mati akwai zul'uqali akwai sirhanu sirhanu akwai ɗarfu wannan shehu ya faɗe shi a diwani salamu alaman yarkabu ɗirfa wal kaswa to ɗirfu akwai ɗirfu akwai almurtajilu akwai almirwahu mirwahu wai saboda in yana tsalle ka ce iska ce dama an ce doki daga iska Allah ya halicce shi saboda hatta shi yana yi saboda tsallansa kamar iska galibi da wakan da muke gani wa'insu ba su da ƙarfi kuma ba na asli dai dawakai wa'annan wanda ake cewa dawakan zage hausa su ce dawakan zage wannan dawakai na asali za ga zai iya tsayawa akan kafa uku zai iya tashi ya rimi zai iya tsalle zai iya to dama an ce daga iska aka halicce shi wannan da haka annabi ya sa wannan shi kuma mirwahu kila saboda tsallansa da abu akwai almulawihu mulawihu akwai almandubu akwai annajibu akwai alya'abubu akwai alya'asubu ya'asubu wayannan su ne da wakan annabi sallallahu alaihi wasallam guda 20 wannan an haɗu kansu duk gaba kida sakabu murtajizu zarbu lahifu lizazu wardu sabhatu baharu fijilu zullimmati zul'uƙali firhanu ɗarfu murtajilu mirwahu mulawihu mandubu najibu ya'bubu ya'subu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana da alfadarai guda biyar alfadari shi alfadari ana fitar da shi tsakanin doki da jaki doki ya barbari jaka to sai alfadari ya fita shi ba doki ba shi ba jaki ba haka yake tsakanin alfadari to annabi yana da alfadarai guda biyar akwai duldulu a wannan alfadarinsa mashuri duldulu sai akwai fizzatu shi ma alfadarinsa ne akwai ailatu wanda sarkin ailata ya bashi sallallahu alaihi wasallama akwai najashiyatu wanda sarki najashi ya ba manzo Allah sallallahu akwai jandaliyatu wanda sarkin dumatul jandali ya bashi abuwa ne da nasara kuna galibin sai dai sarki ya ikon Allah mu da a Kano bayan sarki Abdullahi da yake da shi sai wata mashhuriyar mata a unguwarmu da ta yi ana ta fulani mai dan bahar ita ce mai shi kawai duk gaba ke da mashhuriya ce da da ta tashi sai ga abu ne mai kamar wuyan samuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wa'annan guda ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da jaki yana da jakuna guda uku akwai ufairu akwai ya'furu sai jakinsa da sa'adu bin ubada ta ya bashi ikon da ufairu da ya'furu wayannan jakuna annabi sallallahu alaihi wasallam jaki abun hawa ne yanzu ne Allah ya kawo babur da amma ko mu muna yara mun ga da jaki ake kawo hatsi in an siyo da komai da shi ake sai a tafi da walau a siyo hatsi amma da asuba masu hatsin za su tsoro jakuna a kakan da shi ake sai da ice da shi kuma wayansu ma suna hawa ba sai lallai wai kuturu da abu ba annabi yana hawa sallallahu alaihi wasallam yanzu ne Allah ya kawo mota Allah ya kawo babur Allah ya kawo keke duk Allah tura hausa suna dokin karfe keke da ya fara shigowa ce bature aljani ne idansa hudu nasara idansa hudu saboda wai gilas ga idansa na Allah ga kuma gilas idansa hudu sannan kuma yana dokin karfe keke da ya fara fitowa to annabi sallallahu alaihi wasallam da jakai guda uku shi ya afuru ya ufairu da ya afuru sai jakin da sa'adu bin ubadata ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma manzo Allah ya haushi iko Allah kila shi ba shi da suna annabi bai masa suna ba wannan sahabi za mu zo gaba da maganarsa sahabi ne da ya yi wa annabi kyaututtuka Allah ya saka mar da alheri ya ba mu albarkansa sahabi ne sa'adu bin ubadata sa'adu bin ma'azu da sa'adu bin ubadata sa'adai ne guda biyu a madina to shi wannan sa'adu bin ubadatan shine shugaban kazaraju shine shugaban kazaraju kuma dan kudi ne dan gidan kudi ne ya gaji kudi shi ma kuma mai kudi ne kuma yana daga cikin ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya yi hijira ya taimaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya da annabi tun mubaya ta aqaba wannan da mutanen madina suka zo suka yi to yanzu yana daga cikin wanda ya ba annabi kyaututtuka da yawa kai komai kuma sadauki ne da shi aka yi komai ikon Allah ya sa ta jawo sunansa ya shiru ba a faɗar ma abubuwan da ya sami da shi da shi mutan madina suka so su naɗa sarki ikon Allah Allah ya ba su yanna abubakar to shi daga nan ya ce bai yadda ba radiyallahu ta'ala anhu to wannan ya jawo sunansa ma aka shiru amma ya rasu a sham rasuwar sama rikici ne wani sai aljanu suka kashe shi wani sai a kisan siyasa ne kisan siyasa ne na manya wani sai a a wajen kisa ne na Allah da duk gaba ki da Allah ya ba mu albarkansa to yana daga cikin wanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam jaki to liqahu sai raquman annabi sallallahu alaihi wasallam raquma galibi laraba sun fi hawan raƙuma mace saboda ta ɗan fi sauƙin kai amala mahaukaci ne in ya ƙasaita to sun fi hawa mace ta fi sauƙin kai kuma ita ba ta da kuka a wajen kamar 'yan rahoto da 'yan rahoto to mace suka fi hawa saboda ba ta kuka yadda za ta tona musu asiri cewa ga abin hawa na 'yan rahoto sun taho to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da raƙuman hawansa akwai kasuwa'u kasuwa'u wannan raƙuma mashhuriya wanda annabi ya hijira a kanta sallallahu alaihi wasallam ita ce raƙumarsa kasuwa sunanta kasuwa'u al-kasuwa wanda salamun alaman yarkabu dirfa wal kasuwa in ji shehu radiyallahu ta'ala to wannan kasuwa ita ce wanda Allah ya hijira a kanta sai abuba'u ita ma raƙuma ce sai jada'u raƙuma ce akwai abuba'u mai tsagaggen kunne jada'a'u mai tsagaggen hanci amma wannan duk suna ne aka sa musu sun ce ba su da wani tsagaggen kunne ko tsagaggen hanci suna ne aka sa musu sai kuma manzo Allah ya haura kumin Abu Jahil manzo Allah ya ribaci raƙumin Abu Jahil ya shiga cikin raban saran bada to annabi ya dinga hawansa sallallahu alaihi wasallam ranar Hudaybiya annabi ya sa shi a cikin raƙuman hadaya ya zo yanka shi a maka wannan ya zama tashin hankali ga ƙuraishawa sai da suka ce annabi ya ba su shi za su ba shi raƙumi ɗari a maimakonsa annabi ya ce na riga na ba Allah kuma dan annabi ya nuna musu komai girman abu ko na shugaban waye Allah ya fi shi duk gaba ki da to annabi ya yanka shi ranar hudaybiya dan ya ba wa kafiran maka haushi abin ya dame su kuwa suka ce akwai ƙawanyar azurfa a hancinsa wannan asirka da ake yi a sama kawaito saboda kasaita kawanyan azurfa ce a hancinsa asirkar da aka yi masa to annabi ya yanka shi ranar hudaybiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da raƙuma mata arba'in da biyar wanda ya raba wa matansa kuma shi ma yana hawa yansu kuma matansa da nonansu suke amfani sa'adu bin ubada ta ya bashi su wannan sahabi mutumin kirki wanda ya ba jakin can da sa'adu bin ubadata shi ya kama manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallama raqumi 45 mata ce wannan hadiya ne naka na annabi sallallahu alaihi to sai annabi ya raba iyalinsa ummu salama ta ce nagode Allah wacce aka bani nonanta ita kadai ya ninka nonan wajen raqumi biyar raquma biyar sallallahu alaihi wasallam to yana hawa wayansu a ciki ya ba iyalinsa to yana daga sunan wa'annan wa'annan raƙumai arba'in da biyar dinnan malamai sun faɗi sunan ishirin da hudu in aka hada da wa'ancan uku kaga yanzu sunan 27 aka faɗa wannan raƙumin abu jahil ba a faɗi sunansa ba sai dai raƙumin abu jahil sunansa amma kuma ya dana annabi kuma aka ba Allah da ƙarshe ya yi kyakkyawan ƙarko shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim kaula radiyallahu anhu ya hau raƙumi daga bubakar murtaniya zuwa tumbi ali tumbi ali sunan raƙumin ash'ala wa markabi ash'alu markabu shiyuk abin hawan shehunne ne biyumni albarka shehunna nan ina roƙa Allah ya haɗar da ni su an ce da bin amar ya je shi ya hau akwai jigogin shehu tijjani wanda duk suka je su ma dishi suka hau ranar da za a kafa garin baraina to shi aka soke dan garin ya albarka ga garin nan ya yi albarka ya tashi aka yi sadaka da shi aka yi walima da yawa akan sa abubuwan hawa suna yanzu ka ji dai raƙumin sunan wa markabi ash'alu markabi sunan raƙumin ash'alu markabi to yanzu wayannan raƙuma da yadda sa'ad ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai adlalu ila saboda girmanta kufai ko garuruwa saboda akwai adlalu akwai adrafu akwai burudatu akwai barakatu akwai bagumu akwai hanna'u akwai zamzamu akwai arrayya'u akwai sa'adiyatu akwai asukuya akwai asamra'u akwai ashakara'u akwai ajratu akwai uraisu akwai gausatu ko kuma gaisatu ruwaya ta zo gausatu ko gaisatu akwai kamaru akwai marwatu akwai buhuratu akwai warshatu akwai yusairatu yanzu raƙuma wajen 24 kenan wanda muka faɗi sunansu adilalu adarafu burudatu barakatu bagumu hanna'u zamzamu arrayya'u as-sa'diyatu as-suqya as-samra'u ash-shaqara'u ajratu al-uraisu al-gawsatu ila gaisatu kamaru marwatu muhratu warshatu yusratu Allah ya saka mada wannan sayan na sa'adu shi ya ba manzo Allah sa ya ba manzo Allah abubuwa da yawa yana daga cikin takobin annabi sallallahu alaihi wasallam Uhud ya zare wata takobi ya ce wa zan ba kowa ya mika hannu annabi ya ce amma da sharadin ta Abu Dujana ta ce ba ni nan ko sannan ka gaya min sharadin annabi ya ce da sharadin zaka fasa kan kafirai da ita to wannan takobin sunanta Abubu takobi ce ga yawa jini na huce mai kyau shi ma sa'adu bin ubadata ya ba manzo Allah ita a hanyar badar a hanyar badar sa'adu ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ita sa'adu bin ubadata kamar yadda muka faɗa mutumin madina alkazraji ya yi bai'atul aqabatu da shi aka yi bai'atul aqabatu da shi sa'adu bin ubadata mai kyauta ne ya taimaki sahabbai da yawa haka kawai ma sahabbai suka ga mai jin yunwa za su ɗauke su kai shi gidansa a dubin ubadata a ce ga mai jinya ko yana nan ko baya nan za a bashi abinci za a bashi abinci kuma duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam din nan kowace akwai kwananta a gidansa a dubin ubadata har annabi ya koma zuwa ga Allah kullum akwai wacce ake kawo kwananta na abinci da gidansa a dubin ubadata Allah ya saka mu da alheri kuma sadauki ne kuma mai ɗaukan tuta tun da masu ɗaukan tutan ƙuraishawa suka rasu bani abdidari bin umair dinnan bin umair tun da ya rasu wanda shine ya dace dinga ɗaukan tuta manzalla ya bawa manzalla ya bawa sayyidina ali tuta ya ba sayyidina to duk in ka ga sayyidina ali yana ɗaukan tutar muhajirai sa'adu bin ubadata shi kuma zaka ji a tarihi shi yake ɗaukan tutan ansaru duk haka za a gani di yaƙi sai na ali tutar muhajiri sa'adu bin ubadata shi kuma yana ɗaukan tutar ansaru har ranar ranar fatahu makata sa'adin ya ce al-yawma yawmal malhama yawma tustahallul ka'abati yau ranar ɗauki ce ranar da za a halatta maka sai annabi ya ji tsoron kai ya je a yi ta'asa sai annabi ya kwace tutar ranar fatahu makata sai ya ba ɗansa har yau da yan abu yana hannun ɗanka yana hannunka ma'ana bai bar rage amma ya ci gaba da daukan tuta har annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake daukan tuta mai ciyar da abinci kuma maharbi ne maharbi ne ba na wasa ba maharbi ne duk da wata to mata bi haurana ya rasu a sham ƙasar sham siriya wannan a gari haurana an same shi matacce a banɗaki wajen wankansa jikinsa ya yi kore jikinsa ya yi kore to ruwayoyi sun abu sa'ad bin ubada sadin nan bayan raso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ji tari shine wanda mutan Madina suka haɗu suka ce shine khalifan su su shine khalifa aka zo ga ya Hussein Abubakar cewa ga mutan Madina can suna so za su yi khalifanci sai na Abubakar ya tafi da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu to abu maganganu duk suka faru tarihi yana nan sayyidina Umar da ya tsoron fitina yace sayyidina Umar sayyidina Abubakar buɗe hannunka aka yi ba sai na abokar mu baya a dan ai maganin wannan fitina din to ikon Allah shi Allah bai taimaka ya yi hikima irin ta sayan na Ali ba shi sayan na Sa'adu kusan mutanen da suke mutanen da suke takarar kalifanci kusan su uku ne sayan na Ali wannan gangariya sayan na Ali to sai shi sayan na Sa'adu da mutan Madina suka nada sai sayan na abubakar da muhajirai sayan na umar ya naɗa shi kuma muhajirai suka yadda allah ya yi sayan na abubakar shi ne khalifa duk gaba kida sayan na ali da ya ga haka ya yi shiru ya bi ya yi shiru ya bi ya yi shiru ya bi amma shi kuma wannan bawan allah shi bai yi shiru ba shi bai yadda ba ya ce wallahi ba zan bi ku cikin komai ba da ƙarshe ma ya ban madina ya je ya rasu a can duk gaba ki da kaga hikima dai abu ko kana ganin haƙinka ne kaga irin wannan ta faru ka yi shiru ka bi ran da Allah ya zai zama naka zai zama naka in ba haka ba komai girman ka sai ka je daraja ka ta zube kai baka samu abin ba kai daraja ka ta zube yanzu ga wannan babban sahabi wanda ya taimaki kowa har su din ya taimake su amma an yi shiru tarihinsa kamar in ba irin wannan karatu ya tafi ba wanda zai san ma me ya yi duk gaba ki da abin mamaki ma wajen rasuwarsa an ce an same shi a banɗaki ya rasu an ce an ji waka aljanu aljanu suna cewa mu muka harbe shi mu muka harbe shi kuma ikon kuma abin zai nuna gaskiya ne saboda an ga jikinsa ya yi kore akwai nau'in aljani Allah ya kiyaye mu da ake cewa maharbi din nan da haka ba a so mutum ya dinga kwaramniya da daddare ya dinga buge-buge da daddare akwai aljani da yana harbi daji ake cewa Allah kiyaye mu da ka ba shi tsoro kar Allah in ya ka hadarin sai ya harbi mutum in namiji ne ya harbe shi take anan mutum zai mutu sai dan ana ma wankan gawa a ga alamar harbi din sai a ce oh to wannan ga abin da wannan mashhuri ne kuma har gobe har duniya tashi akwai wannan nau'i na aljanu an ce in macance ta harbi mutum to shine zai ta shan wuya dai zai ta shan wuya ya ta jiya ya ta jiya kila ya tashi kila ya warke saboda wahalar cutar mutum ya shiga kwana uku mahai a ce zai tashi amma kalla ne ya shiga kwana uku ana ce maharbin dare Allah ya kiyaye mu to kila an ce da ya shiga ban ɗakin nasa kila fitsariye a kansu da aka za a shiga ban ɗaki ake addu'a Allah ka kiyaye mu da aljanu ma za da aljanu ma ta annabi ya koya mana ko da Hausa ko da ko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim baka iya wannan ba duk gaba kida to kila Allahu alam shiga ban ɗakin da yayi ya taka aljanu ko ko suka harbe shi to muhim da yayi shahada kuma da mutum yana mutum babba ko na Allah ko waye bai hana masifa ta same shi ba wannan ba wai dan yayi wani laifi ko ko dan yake kaza kaza ba to kuma fi ina an ce an je waka aljanu din suna waka mu muka harbe shi wani su suka ce a'a ba zai yi haka ba wani su suka ce ba zai yi haka ba mutuwa ce dai daga Allah kawai ta zo ma a ban daki ne wani suke mutuwa a ban daki daga Allah ko mutum ya yanke jiki ya faɗi Allah ya kiyaye mu mutuwa ce dai daga Allah ta zo ma a ban daki shi'a da wa'ansu daga cikin ahli sunnah suka ce wallahi ƙarya ne wannan shine farkon kisan siyasa da aka fara yi a cikin musulunci suka fafaɗi sunan mutanen da ana da su suka harbe shi daga kaza a zuciya a kahon zuciyarsa kaza saboda kai ya je ya haɗa jama'a kuma ya yi yaƙi to ikon Allah akwai na ukun kuma ba su faɗa ba domin kasu jawa waliyai bakin su ba kyau Allah ya kiyaye mu kakka taɓa wali kakka taɓa ko da kai ma walin ne kakka sai dai in ka da haƙƙinka sai dai in da haƙƙinka akwai daga cikin manyan sahabban da da yake yake cewa Allah ya kashe sa'adu qatalallahu sa'ada sai na umar ya faɗo wannan radiyallahu anhu da to kaga wannan addu'a ga mai baki irin baki irin na sahabbai sai abu Allah ya karba masa shahadarsa dai ala ayi halin mutumin kirki ne wanda ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi taimaki musulmi mai alheri wanda ya bawa annabi abubuwan da annabi ya rayu a kansu annabi ya rayu a kansu duk gaba ki da ya raya addini ya yi kaza Allah ya ba mu albarkarsa shine Sa'adu bin Ubadat su bi ne akwai Sa'adu bin Ma'azu wanda ya rasu ranar Kandaku shi ma babba ne amma akwai Sa'adu bin Ubadata wannan shine wanda ya ga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya abu babba ne kwarai da gaske to shi ya ba annabi wannan ya ba annaba kuma ranar Tabuka raƙumin da abincin annabi yake kai ga baki ɗaya zamila haka ake cire da raƙumin da raƙumin da zaka ɗora maka kayan abincin ka matafi za matafi za ka ga abun hawansa ga kuma dokin da jakin da ya ɗora wa abincinsa da rayuwarsa gaba ɗaya ko abu duk gaba ki ɗaya to wannan sunansa zamila da larabci to ranar ranar tabuka da zamilar annabi da sai na buka iri ɗaya ce raƙumi ne guda ɗaya da kayan sai na abubakar da kayan annabi duk a nan suke abincinsu da komai sai ta gudu a hannun mai kiwo duk gaba gida shi labari ya kaiwa cewa zamila annabi ta bata shi ya ɗauko irinta da abinci da komai ya zai shahara na ji an ce zamila ka saba ta ga wani ikon allah ya kawo kenan aka ce ai an gani gashi kuma a gani duk gaba gida yana daga abin da annabi ya saka mar da shi na addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala ali sa'ad bin ubadata manzo Allah ya ma wannan irin salati Allahumma ja'al salawa Allah ka sanya sallolinka wa barakatika da albarkatocinka duka abu sa iyalin gidan sa'ad bin ubadata ma'ana sa'ad bin ubadatan da iyalinsa duk gabaki da to kuma jama'a suka ce abinda ya dinna ya cancanta annabi ya mar haka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam siyasa banzan kasuwanci dole ne amma dai sai a hankula komai girman ka yanzu yanzu daraja haita zubi daga Allah kiyaye mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan wannan kenan sallallahu alaihi wasallam kuma wa kana lahu mi'atu shatin annabi yana da akuyoyi dabbobi tumakai ma'ana shatin annabi yana tumakai ɗari da ake makiyo kar mutum ya ji annabi yana da irin wayan abuwa sallallahu alaihi wasallam shugaba ne duk wannan rinduna ta sahabbansa da wayannan abubuwa duk ga baki daya yake taimakon su akwai mutum wajen 700 ahlus suffati da ake ce masa ahlus suffati mutum 700 wajen 700 ne ba su da inda suke zuwa ba sa kasuwancin komai nan suke haddace qur'ani sai dai in yaki annabi zai fita yaki ya fita da su ko annabi zai ya aike ya aike su ko su ne masu zikiri su Allah ya ce annabi ya dinga haƙuri ya zauna da su asalin magana sufaye da duk gaba da to in ba wayannan abubuwa da mewa annabi zai ciyar da wayannan mutane duk gaba da to annabi ya tara ne dan kansa ba sallallahu alaihi wasallam dan al'ummarsa ya ciyar da iyalinsa to kuma iyalinsa ma duk suna ciki ya ciyar da iyalinsa ya ciyar da wayannan yana da akuya ɗari sallallahu alaihi wasallam da yake hidimar baki da su yake ciyar da baki yake ba da nonansu wanda bai zauna cikin laraba ba zai san irin wayannan abubuwa ba na yi wajen wata a tumbi ali garin shehul haji haziyallah anu shehu tijjani baya nan yana nan nigeria amma ya dawo ana cewa gashi nan a mali gashi nan a boda da yi wajen wata a gidan hamza nake zaune ali hamza wannan hamza asalinsa mutumin gwamba ne mai kiran sallar shehul hadi ba haushe ne amma shi ma dai ya sha ya zama balarabe a gidan hamza na kiran kullum da daddare allah ya sa ina da kuɗi na da kuɗi na zan taimaka masa abin da za mu yi na rana zan taimaka masa kullum da daddare abincin daren da zan faɗa kawai na ranar da na safa kuma a shiru kullum da dare zai ci min kofi da nonon akuya zai tatso nonon akuya cikin moɗa wannan guda akwai tattu kanwar shehu tijani tattu binti sayid tattu binti sayid Allah ya saka mata da alheri ita kuma ta ban tuwo tukakken tuwo ita kuma irin na laraba da suke yi na kaman gero ita za ta bani tuwo shi kuma zai bani wannan wannan wannan zan dan dama in sha shine abincin dare wannan wata guda to shi su ma haka suke abu sai sai ka duba ga wata irin rayuwa ce Allah ne kawai yake rike da su duk gabaki da to yanzu in ba wannan akuyoyin ya za a kai daga tuwon gaya ke tunda kuma su ba san tuwo a man miya ba la'esh aishi ba san a man miya sai dai a ci da nono ko da madara nan duk gaba ke to annabi yana da abu da wa kana lahu sallallahu alaihi wasallama sab'atu anuz annabi yana da akuyoyi guda bakwai tar'ahunna ummu aymana da ya ba ummu aymana ta dinga kiwon su kuma tana shan nonan su ita kuma tana amfani da da su duk gaba ke da اللهم صل على سيدنا محمد الهادي الى صراط سبحان ربك الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله يسلمك الله يسلمك